dani dana yawa ta su a dana yawa sai yi wadda sai neman yadda da neman kusanci wannan shi ne abin da yake tara mu a duk sanda muka haɗu ko a ina ne ko 'yan ƙananan yara ne su gayyace mu to manufar da yake nan shi wannan taron ba a yin samba don wannan manufar saboda Allah ya mana wata baiwa a cikin rayuwar sai ya sa mun riski lokaci wanda ifi kowanne tsada annabawa sun zo sun wuce sai ya zamanto kowane mutum a duniya akwai annabin da aka rubuta a wannan lokaci zai domin kuma sai muka yi dace da fakhrul alamina insanu ainul wujud والسبب في كل موجود shi ne muka zo a cikin lokacin shi ne wanda Allah ya ce ma arsalna ka illa kafatan lillahi to shi ne annabi sauran annabawa waɗanda Allah ya aiko idan sun bar duniya sun tafi to ba aiki ya tsari ba magana aiki to shuka shugabanmu tun daga yau har sai zuwa tashin kiyama annabin halitta ne to shi kuwa gwargwadon dama darajar abu gwargwadon yadda ya kamata a yi mu'amala da shi ke to shi shugaba alayhi salatu wa salam sai masalan da suke cewa fa inna qabla rasulillahi min salahu had shugaba ba shi da iyaka ba shi da iyaka mali wata hamada ce wata irin teku ce da Allah kadai ne da iya shi ya sanya yake ya ce to shi ne annabi ya ce kuma duk abin da za a yi masa sai an masa abu na kwarai tunda ya fi komai tsada a halittar Allah ya fi komai martaba dukkanin martaba duniya da lahira malam na ka faɗa annabi to kuma ya tsaya abinda ike mai wuya a wajen kowane mutum a duniya malam kana ji da cewa haka da annabi Musa yanzu ya nabi Allah ka san wani mutum da ya kai ilimin ka a duniya ka ji tambayar da aka yi wa nabi Allah akwai mai ilimin ka a duniya annabi Musa sai ce la ba babu ko kuma aka ce ka san wani mutum a duniya da ya kai iliminka ce da sani to daga nan malam ubangiji ta ba su wata ala ya umarci annabi musa da ya tafiya nemi wani abdul bin ibadina atainahu rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما لكن بتفقون ولا مفهوم كما يخبر عليه السلام كما يخبر عليه السلام sai je gurinsa to kaji da fa'an nan Musa ita fi neman Haziru alaihi salam ya tafi neman sa sai da ta kai annabin Allah kamar annabin Musa ina cewa na kadilaki na min safari na haza na sama ya je kan mun gamu da ita a wannan tafiya mun gamu da wahala to shi ke da shi ko annabin Musa sai yi da wujudu wa alamun shuhu sai ya zamanto shi ne matattara komai shi ne wanda isan ilimin farko da na ƙarshe shi ne wanda ubangiji ya ce da shi wa Allah makamalan tukun ta'alau wa kana faunin lahi alaika azima shi ne wanda Allah ya ce da shi inna fatahna laka fathan mubina mun maka babban buɗi ya rasulullah to shi ya sa duk sanda muka zo guri irin wannan farkon abin da za a fara kira a gare shi farkon abin da za a fara kira ga 'yan maulidi su yi shi ne a yi ladabi ga jami'an aure idan za a faɗe shi ba a wani idan za a faɗe shi share zuciya ake yi duk wani wasa idan za ka faɗi shugaba idan akwai wani haushi a zuciyarka to ka fita daga wannan magana idan za ka faɗa annabi in wani ya ɓata ma kar ka sake a cikin maganar da za ka yi shugaba ka watso abin da za ka zuci haushi na zuciyarka don ka yaka ka sa annabin gabanka idan za ka faɗi shi sai ka manta da kowa shugaban mushehun ibrahim radiyallahu anhu ina cewa ta hautu anil jibil hikaya wala asu anil mustafa al-mutari man nahawahu anhu haka ake yi jama'a idan ka zo za ka ambaci shugaba idan za ka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ka san wa za ka fara ko idan ka faɗe shi ta yadda Allah yake so an yi mu'amala da taron nan cewa ta'aziman li rasulillah domin shi ubangiji ya faɗa masa cewa wa rafa'ana laka dhikra ambatansa ba za yi yi adila ba kullum sai an ambaci annabi kullum sai an faɗi sunansa kullum sai sunansa ya yawon ya mamaye duniya saboda wanda ya halitta ne ya ce wa rafa ana laka zikira mun daga ambatan ka gare ka ya rasu kaga su a da ana faɗa cewa din mai tahiya da din mai kiran sallah da duk wani mai rubutu sai ya rubuta salati ga annabi sai an yi salati ga shugaba duk wani mai sallah da duk wani mai huduba in ya faɗa Allah sai ya faɗa annabi ashe tafiya ta rafu'un zikira abin ya wuce haka shi abin ya wuce haka ambatansa za a yi ta kai ba ji ba gani to wannan shi ne abin da Allah ya so shi sa ubangiji da ya tashi sai ya tsara shi ta sigar da duk ɗan adam yana son duk ɗan adam ina kaunar annabi sai ya so shi ba musulmi ba ba kafiri ba ba baƙaƙe ba ba farare ba waye Allah izanar lamarinsa a duniya kamar annabi duk salahaka a duniya da duk kirkinka da duk iliminka idan ka ji ana ka, to a da'irar waɗanda kare na ne iyakarsa ke mu kuwa in za sai ka tafi yanzu ka je ka je sahu-sahu na mutanen duniya ana kintacen wai a ɓangare kaza mai sai da lujudu ya faɗa. Malam ka duba ba, yanzu yau tsakaninmu da zamanin manzan Allah yau shekara dubu ke nan. Yanzu kowa yi tunani. Malam shekara hamsin ma tashin hankali ce. Shekara hamsin bala'i ce. akadi na farko na ɗari nan duk nan ba wanda yake kara ɗari yana to yau tsakaninmu da shugaba shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daga hijirarsa zuwa maka daga maka zuwa madina amma ko yau ka zo yin alwala idan ka yi ta ba irin ta manzan Allah sai ce ba haka manzan Allah yi wancan shekara shekarun da muka faɗa an an raba su gida goma waɗanda suke sun kai martaba a cikin rayuwa sun yi nisa a fagagen rayuwa malam nan faɗe sai da sun dusa shi a idan sun dusa shi kuma ba don komai ba saboda Allah ya tabbatar da cewa wannan annabi da Allah ya ba wa rahu zikiri to shi shi ne magana za ka ji idan ka je madinatul munawwara Allah saki na ka da salatu wa ta mutunci malam ka shiga za ka ziyarci annabi wannan shekara dubu din nan gaba ɗaya don ƙarfin mu'jizar sa yau ya nike ta gaba ɗaya sai ka ji kamar jiya yi wa fadi kamar jiya jiyan nan yi wa fadi saboda darajar samani saboda cewa shi a gaban idan bayi yake tun da Allah ke halitta a duniya bai halicci ɗan da ya ce duk halitta su zira masa ido ba sai shi kowa ba a samu wani a duniya wanda bil'adama yake hankoran kallonsa mailan wani haran sai sai da ba wannan matsayi ne yake shiga cikin junansu Ubangiji ya tsara shi da wata irin siffa da tun da yake rabu bai taba halittar wani kafetacce a duniya kamar manzan Allah shi ko Allah ba shi da iya yanzu ka duba wani kwatance da Allah imana a Qur'ani ba akwai wani mutum mai kuɗi da aka yi shi a tarihi ba wani dan karuna eh ai dan karuna kaji lissafin da Allah yi ko sai ubangiji tabaraka wata'ala ya wasafa mana kudin dan karuna yace dan karuna idan aka zo kamar girman unguwan nan so ne na ajiye taskokin dukiyarsa sai a rufe sai a ɗauko mukullin a zo ajiye a je wancan so na dukiyarsa a rufe a kawo mukullin a ajiye a je wancan so duk sututtukansa na kuɗi a kulle su a zo a zube mukullan Allah ya ce to wa'annan mabuɗan na taskokinsa mutum saba'in majiya ƙarfi ba za su iya ɗaukan mukullan ba ba za su iya ɗauka ba to wannan wani irin kuɗi ne Allah ya ce to tun da imanin dagawa min Allah ya ce sai na halakar da shi Allah ya ce bai san na halaka waɗanda suka fi shi kuɗi ba eh waɗanda suka fi shi ƙarfi to waye wane ne waye labarin wanda kuɗinsa ya kai na ɗan ƙaruna amma wanda ya halitta ya ce ya ya halakar da waɗanda suka fi shi to su ayi kaga tarihi ya nutsar da su ya shafe su ya allakar da su to amma mu annabu mahalicinmu tun da iso mahalinta malam fadin abin ku akwai ban tsoro tun da ya fara halitta bai taba halittar mutum mai kyau ba kama annabi kyau yanzu wani mutum ne sai ya faɗi wannan kalmar a duniya ya ya tsira ita ya fi kowa kyau waye zai iya babu to shi ko sai da lujudi shi ne ajimalu halƙin lai shi ne ajimalu halƙin la tun da Allah yake halitta bai taɓa halittar mutum kyakkyawa kamar manzo Allah to shato a zuciyarka ka ga wannan shugaban ya ya kamata ka gan shi to akwai hikimar da ta sa Allah yi shi haka tun da Allah yake halittar mutanen duniya bai taba halittar sadauki ba kama annabi sadauki wanda baya jin tsoro bai taba jin tsoro ba a duniya shi ne masana suka ce akwai tsoro na halitta wanda shi ba aibi ba ne a jikin ɗan adam kamar yanzu ana zaune a nan ga misali a samu bom mai muguwar ƙara a je can misali a tashe shi ko kuma ba wannan ba a samu bindigar sarki da ake bugawa sarki zai zo a zo nan a buga ta duk ƙoƙarin ƙarfin zuciyarka sai ka zo sai ka firgita an yakinin mutum ɗaya ne a duniya idan bom aka buga a gabansa jijiyarsa ba za ta harba ba shine sai da lujudi jijiyarsa kwaya ɗaya ta ɗan harba cewa an ji wani motsin ƙara ba ba ɗanda sai kai kuka ba ba shafi malam Allah yake so do mutumin da yake so ya samu arzikin Allah to ƙara matsawa yanzu duk wannan abin da ake yi sai malam imamu da suka hada wannan su sayyidi da suka zo ake ta sharrafa wannan duk shekara ƙarshen muradi fa matsawa fa ake so a ƙara kusantar kusa ake yi yau ka je kusa da shi kawai Allah ya ganka tare da annabi kaji tun da yake wallazi na ma'ahu to ai akwai dalilin da yasa Allah ce wallazi ba ma'ahu ai da sai ce wa ashabu ji kenan an ga magana to allazina ma'ahu ba iya sahabbai bane mala akwai dalili ce Muhammadu rasulullah Allah ce wallazina ma'ahu ma'iya ake so ka samu tare da ni Shehu Ibrahim na ta habibi ma'i bai a wasu da balƙa'i yana tare da annabi a cikin jama'a ko a tsakiyar daji haka ake so ka kasance ka dinga saboda yawan salati dauda zuciyar nan tana bajewa tana salati ina goge ta har sai sai da ya bayyana a zuciyarka kullum ka dinga ganin sama to muradin bayin Allah ke to tun akana jiyo abin a nesa to kana tahowa gurin makarantar maulidi ane maka zancen annabi ane maka domin tafiya za a yi wucewa za a yi wannan ita ce kalmar shi wa da harajiri daima duk wata sarka da aka shiga duk wata sarka da aka shiga shewa kan ce wucewa za a yi a yi abin da ya fi muhimmanci to ba ku abin da ya fi mahimmanci malam irin shugaba shi ne shi ne komai Allah shi ne sirrin komai wallahi duk mutumin da Allah ya ba shi annabi ya gama masa komai duk wanda Allah ya yi masa gamdakatar ya ɗauki sirrin soyayyar nan ilakata masa a cikin ruhinsa ya ji zaukin shugaba to ya tsira sa'a eh ya tsira sa'a da abin da kake nema ya samu isa zaka ji kake hotuna wannan su'alar ta abisa kabula liqai ni ina na gabaci ban sare da kai ba ba a sadu da shugaba ba a yi bacci saboda haka ɗan uwa kamar yadda na gaya mana yanzu sai ya zo wani irin zuwa na ban mamaki ya zo da wata irin siffa malam annabawa masu suke su ga annabin nan nan so suke yi a ajiye tasu annabtan ma a tasu a cikin jama'ar annabi sa su ake saboda ne saboda saboda sun san yayi sun san yayi da Allah ya halicce shi sai ya ɗauki komai sai ba shi shi ne ba wanda Allah yake da shi inna fatahna laka fathan mubina wa ka taba jin an yi haka inna fatahna laka fathan mubina sai ce liya ga kira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka mutane da suna lura da zancen Allah da sun wa annabi hidima yadda ya kamata Allah ne bai gaya mana inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika shi kazin shugaba fa komai akwai ne a gurinsa waɗanda su ce to to kuma ai ka san cewa bai taɓa sabo ba ko sai da wujudi abinda ake kira sabo bai taɓa rako hanyar tsara masumi ne bai taɓa kuskure ba malam kaji fa bai taɓa kuskure ba bai taɓa sabo ba bai taɓa yin abin da ba daidai ba bai taba yin sabon da baka ba in ce yana so ya faɗi sunan wannan ya manta ya faɗi na wannan bai taba ba bai taba yin kuskuren aiki ba bai taba yin kuskuren magana ba maganarsa gaskiya ce da abin da ka ga annabi ya yi daidai ne a yi ta karance-karance a yi duk karatun da za a yi abinda ake so a fito maka da wannan daidan nasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗansu sai su tafi gane haka sai ba ruwanka da wannan so ake yi kai ka yi gadu-gadu ka kusance shi da kyau yanzu wanda mutum ne a duniya ya zai ya kai kansa wannan gurin kuskure a siffar ɗan adam to manzan Allah shi ne ba siffarsa ba bai taɓa mantuwa ba ya manta wani abu ya taɓa ba to ƙarewa ma idan kar ma a shiga wannan sai Allah yake na yi izini ka dinga kallon gaba kana ganin baya kuma da wannan idan guda ɗaya ina ganin gaba kuma ina katar gani wanda yake ganin baya lillahi labi ba za ka ga baya ba shi kuma ya raman halfahu kama ya raman amamu to ba wannan ba ma cewa iya har tsoron allon zuciya ma yana gani duk abin da ka sani shugaba yana gani an yi maganar cewa duk halitta kowa maɗosanansa akwai iyakacin yanzu idanka akwai iya abin da za ka gani akwai abin da ba za ka gani kunnanka akwai abin da zai ji akwai abin da ba zai ji ba to shugaba sallallahu alaihi wasallam duk bayan wannan to kuma matsayin safa na gun Allah wannan kuma ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi duk abin da kaga ubangiji ya ce ya sanar da shi ilimin farko da ilimin ƙarshe amma idan aka yi wa annabi tambaya sai Allah ya ce duk ilimin da na baka na farko da na ƙarshen ka tsaya ni zan baka hansar da za ka gaya mu ba ka ke yi ba to tun da ya ba shi ilimi na farko da na ƙarshe ai idan aka yi mata tambaya sai ce to ba da an da ilimin da na ba ka sai ce a tsaya tun da ya ce kuma wawa za na an ka wuzirak na ɗauke maka nauyi sai a zuwa tambaya annabi bayani za ka yi mana akan jinin haila sai ubangiji ya aiko mala'ika musamman sai ce yas'alunaka anil mahi na ji an zo an tambaye ka kai bayanin jinin haila Allah ya tsaya an baka ansa qul huwa azan fa tazlu nisa'atil mahi Allah ya ce kaza nake so ka ce yas'alunaka anil ahilla sun tambaye shi ya rasulullah me ta wata sai ya fito ɗan siriri ran da ya fito ma ba a ganinsa amma kwana da ya ƙara kwana ɗaya sai ƙara girma kwana na biyu kwana na uku har izo zama tafke ke cike gaba ɗaya kuma sai idan ga komawa baya idan ga koma baya yi mana bayani Allah ya ce yasu alunaka anil ahilla na ji suna tambayar ka jirajiran wata Allah ce karka ba da ansa da ilimin da na baka ni zan baka yi bayani kun hiya mawaki kilin nasu wal hajji an tambaye shi me rai rai za ka ba mu labari Allah ce ya sa'alu na ka'anin ruwa na ji an ce ka faɗi me rai a ina yake ya yake a jikin halitta Allah ya ce ka gaya musu قل الروح من امر ربي kace ruhi lamari na ne ruhi lamari na ne ku gaya musu ma ukitu min al-ilmi illa qalila duk ilimin ku dan kadan ne shi ko ilimin sa shine mai yawa ilimin shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ya zamanto kaga duk abinda ake faɗa yanzu yanzu dai a zamaninmu a ce kai profesa ne ba ka zama shehun malami ba to daga nan nan ka haɗe ilimai gaba ɗaya eh wallahi ba ka san komai ba abin da ba ka sani ba ya ninninka abin da ka sani ma bai kuka ya zarra ba ko kai profesa ne eh amma shi ku annabinmu kaji ma idan Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim kaji ilimin gaskiya wannan sai annabi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ko wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah ne fada idan shugaba yanzu shine zai zai kora mutane zai gyara su Allah bai yi gyara ma a jikin bayi ba sai idan annabi ya zo idan ya zo to zai wannan aiki ya tullu alaihim ayati kaga a cikin at-taura Allah ya ga annabi Musa Allah ya ga annabi Musa yace da sannu annabi na wanda zan aiko shi daga kwarin farana idan ya zo sai ce abu na farko da zan masa shi ne sai aj'alu kalami fi famihi in ce daiman in kaji zai in kaji magana Allah shi to ni ne nake magana lisanin Allah ne yake magana da sallallahu alaihi wasallam isa wato ba a iya gano sha'anin shugaba sau da yawa sai ta kan waɗanda suke gabanka a wajen riskar matsayinsa ubangiji ya musu baiwa suka yi wata irin tafiya da kai baka ma san irin wannan tafiyar ba to a irin wannan gurin za ka samu wannan albarka ya ka fara gane to ashe shugaban nan fa ya kamata in sanya ya kamata in mu'amala da shi yanzu maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu zaka ji yana cewa fa waqati wa sa'ati saraftu li dhikrihi salatan wa mal'an minhu karshen tujailama shehu ibrahim yana cewa fawakati kaga lokaci na wa sa'ati da sa'o'i na dukkaninsu yake zaraftu da zikirki na mai da su ambatan annabi to sai ka dawo kai ka tambayi kanka ya kake yana cewa faman asha yawman bi hitirafin wa hikimatin fa inni bi zikri lil habibi ala al aisha yace duk masu neman kuɗi a duniya ku je ku nemo kuɗin ku ta hanyar aikin gwamnati ko ta hanyar kasuwa yace amma ni da ambaton sunan annabi nake ci da shi nake sha kuma ka je duk kasuwar da zaka je ka yi kasuwar an ka dawo zaka ga kai allazi wahidun ne a kaina abin da na samu saboda annabi ya ninninka abin da ka samu kuma dukkaninsu za ka za haka suke nisa shehu wani guri yakan ce alin ma alal bahar muhi wa tatruka sawaqiya la tujdi zama liman shaka ya fa'ani habiballahi da muhammad abul qasim al hadi liman qaddala saka yake cewa ya kai dan uwa ina so in baka shawara ka zo ka sauka a bakin teku shine baharul lahil muhit manzo Allah shine kogin Allah wanda yake waye kauni shine kogi na Allah ai akwai dalilin da yasa ake ake ake ce masa baharul lahil muhit yanzu ka ga teku ai ba ta karɓar ƙari ba ta karɓar rage ko bokiti nawa za ka ƙara mata ta yi ambaliya ta fito bokiti nawa za ka kwashi a ce ta yi ƙasa zai yi ko mai za ka ƙara a haka take ko mai za ka rage a haka take to shugabanmu ke ne shi ne faharun lahil muhim shi ne faharu idan an bi shi komai ana samu komai shi da kai yanki tasarrufin Allah ne alƙalamin Allah ne da yake rubuta abin da ya ga dama da shi sahabbansa dama dai ta rayuwa ba wai kuɗi yake magana ba to an je zamanin da sahabbansa ba talaka ma gaba ɗaya ka san a cikin jauhara ana cewa alkanzul azam ko اللهم صل وسلم على دلعت الحق بالحق الكنز الأعظم to wannan kanziyar nan akwai ta tana hannun annabi da yau din nan ya ga dama ya baka wani ismi daga asma'u da sirrin hallara wanda a tarihi zaka ji idan an zo mu'jiza in an zo zai yi mu'jiza sahabbai sukan ce muna ganin bakin sa yana ina faɗan wani abu to akwai wani abu da yake faɗa ma'u ne na Allah ba a sufa dan barhaya ya ɗauko gadon bulki ba a sakan daya eh to wannan na wani annabi ne can zamanin annabi Sulaiman to in ya zo gaban annabi aka gaya ma wani izumin mutuwa zai a taikar saboda ƙarfin manzon Allah ba yasa masana ilimin wannan sha'anin mu'jizar suka ce shugaba alaihi salatu wassalam ba fa boye yake fadar wannan sunayen wanda ake tasarrufi da su wanda idan ya shiga wannan fagen to shikenan yanzu misali ranar da aka yi hunaini ran da aka yi hunaini kafirai su dubu goma ne ran nan yanzu a ce a ce 'yan sanda guda goma suna neman ka kashi ga uku amma ranar da aka yi hunaini sai da sojojin yaƙi guda dubu goma ne da kayan yaƙi na tashin hankali a hannunsu kuma shi suke nema aka yi wata irin kora sai da i zaman to ga baki ɗin sahabbai malam saura saura mutum takwas takwas ɗin ma suka ji azaba ta yi yawa ka dawo bayansa shi kuma saboda ƙarfinsa malam a take a gurin sai ya hau kan alfadarinsa ya sake fitowa fili ka san ai buya shi ana yaki to shi ran nan bayyana yi ya saka muryarsa kuma ila anan nabiyyu la ni ne annabin nan da kuke nema ba annabi na abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ga na fito ko za ku iya wani abu ya gama abun ba haka ba isauka daga kan taguwar sai shi sai mutum dubu goma don makiyansa ne duk da makamai na ƙare dangi shi kuma gashi a gabansa yana ni ne wanda kuke nema ya za a yi to da raka sai ya sunkuya sai ya ɗebi ƙasa tsakuwa cikin zafin hannunsa ya ba za ku iya komai ba malam sai yi watsa musu daga shahatul wudu wa anatul wudu lil hayyul qayyum a ran nan waye zai iya karanto ismin da aka yi tasarrufi da shi to masu ruwaito ba za nan ma ya ɗebi ƙasan nan yana shahatul wudu wa anatul wudu lil hayyul qayyum duk ku halaka za a yi tasarrufi rabbani can da aka yi sahabban ma suka kewaye shi ai ai takura shi ma suka yi ai ya fito din nan shi kadai dama nan magana take malam sai yi watsa musu da fa yi watsa musu kasan nan to ai gwara a sa AK47 a dinga zazzaga musu ita da wannan kasar ta tafin hannun da ya zuba musu duk wanda aka watsa wa kasan nan da garan na aka yi bulokin ɗinsu a halar zatin Allah shi nan ya hallakar da su gaba daya aka hada wata ganima da ganimar da aka samu a filin yakin nan ba taba samun ganima irin ta ba sai da aka kama ba fursunonin yaki a lokacin nan sai da aka kama guda dubu shida da wani abu aka kama aka samu tumaki da awaki guda dubu ashirin da hudu aka samu ukiyar zinare guda guda dubu shida yanzu ukiyar nan fa wannan kudin kamar triliyon saba'in kenan na kudinmu aka samu kaya aka samu bayi aka samu kudi ceto dukiya fa ta samu malam aran nan sai da luzuji ya zo fa kuma ifare rabo inda dama ya ce wa inna ma ana qasimu wallahu yu'ti ya danga rabo ya kirawo mutanen maka gaba ɗaya izube musu dukiyar nan ya ba su sahabban sa na madina sai to aka wani sha'ani kuma abu ɗaya ma ba ba mu ba kiransu ce na kwashi awaki da dabbobi da tumaki da kuɗi da kaya na ba wa mutane sun tafi da su ko kuma ina ganin zai fi muku kyau ku ɗauki annabin Allah ku tafi da su balakai za ka iya haka wani mahaluki ne zai iya hawa wannan gadar duk abin da aka samu na hunayni ba na kowa bane na manzo Allah ne amma ran na kage zai yi da su za ka iya ba da in sallah ta zo ka ba da rago guda ɗari uku? eh? ko a yanzu ka siyo rago guda dubu ka rabar da su a yau? to shi guda dubu ashirin da shida a rana ɗaya ita da a rabar da su ko ɗaya ka kai gidansa ƙoƙiyar zinari tiriliyon tamanin ɗin nan da na faɗa ko tiriliyon ɗari da a rabar da su ba wani abu yanzu mutum yana da irin wannan dukiyar inda ya ce ai ya ji a gurin karatu nan na faɗa ba jininsa ɗari biyar zai kai ba ko dubu ɗaya? eh? abu za ka iya wannan abun ba kyau yana cewa walaki itifa a tsarihi wa fi'alihi asirun Allah bai ai ga banka ma ba a baka wanda za su iya wannan aikin ba ba su ba ka iya ba wannan aikin khatimin nabi ne Maulana Juwa Larazumi ke gaya mun yace shi hatta kafuran zamanin sa na wanda suka dace da martabar tasa ne aka bai yace kaga ce yakan ce da ni kaga kaga asi dan wa'ili kaga kaga Abu Jahil kaga Ukubatu dan Abi Mu'aidin kaga Aswad dan Abdul Yagus kaga Walid dan Mugira yace babu wani annabi da yake yin karuwa nan yace ba hatimin nabi na ba yace karfin sa ne kawai zai yi tinkarin ya shafe su daga doran kasa amma ba shi ba wallahi ba zai yi tinkarin wayannan saboda shi zababban Allah ne to duka Allah ya shirya masa waɗannan abubuwa ya ce kuma ban yadda duniya ta isa ta manta da kai ba kullum ma zamani na ƙara nisa ina so ka ƙara fitowa fili yadda ike wa sauran mutane kuwa zamani na ƙara nisa suna na ƙara tishewa amma duk wanda ya jingina da shi kuma shi ma sai ka ga ya koma haka to shi sa idan aka zo irin waɗannan gurare to waje ne na ambato waje ne na rafu zikiri da Allah ci warfa ana laka zikira shi Ibrahim yana cewa wa kadar rafa al-maulal ali jalla fitrahu eh Allah ya Allah ya ɗaukaka ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alqur'ani ya bashi qur'ani ka tukan zancen Allah ne shi ne maɗaukin wannan zancen shi igaya wa bayi tun da taura dama ya gaya wa annabi musa ya ce ainihin sirrin zatin magana ta allah ya ce a bakinsa na saka shi a bakin annabi saboda haka shugabanmu mu tsira da amincin allah komai a gurinsa yake kuma yanzu lokaci ne da ya waje ba duk mutane su nisanci kansu daga da'irori na fadawa cikin wulakantawa ko rainawa ko wani abu ga abin da ya shafi janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dinga yawan yi masa salati mu dinga yawan yi masa salati shehi yakan ce da ni duk inda ka je za ka yi majalisi ka dinga gaya wa mutane su kama salati ga annabi su kama salati ga annabi lokaci ne yanzu da maganganun mutane suna hallakar da mutane ruhu su yana fashewa to in aka kama salati da shugaba za a samu kusanci za a samu albarka za a samu haske za a samu ɗaukaka duk abin da ake nema a gurin Allah za a samu domin shi in dai ka je wa Allah da shi to shi kenan magana ta gani za ka ga an zo ana ta yin waɗansu maganganu maganganu ta rashin ladabi yanzu mutum an ba girmamawa zai ba ba kalaman nagarta za ka faɗa ba ka so mai maganar magabatansa walidan manzan Allah ai dan ba a san shi bane ake zuwa a ɗauko maganganun da ko wutar jahannama mutum ya shiga sai Allah ya bi shi ya ci gaba da wulakanta shi waɗannan rijalu kaiwa ka taba gani kamar Sayyidi Abdullahi wa ka taba gani kamar sayida amina malan shekarun aikin su fa su aikin da aka ce su yi su ɗauko zatin annabi su kawo shi duniya wannan aiki sanda bahira izo sun musu ta sham da izo ice ina mahaifinsa yake dama da ina zuwa ya rike hannun shugaba sai ya daga shi sama yace haza rasulur rabbil alamin haza yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin yace ina baban sa sai na Abu Dalib yace gani nan sai kai mutun ya haifi wannan kuma ya ci gaba da rayuwa doran kasa kace abu za ta yiwa ai ka zo da wannan wallahi ka gama yi a sai ka koma amma yana numfashi a matsayin kai ka haife shi kuma kai ma ka ci gaba da numfashi ba za ka yi haka kai dai wani abu ne nasa daban amma ainihin zatin da wannan ya fito yanzu ba zai zauna a duniya ba dan ba san shi bane sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa tsira da aminci Allah ya kara masa tsira da aminci to akwai a azaru iri iri dan na faɗa ma cewa da ba dan ni ne na sa wannan ranar maulidin ba to da ƙyar zan saboda azarun na yanayin sha'anin jiki haka ne to amma ya zama wajibi ne saboda mahimmancin wannan taron dole ne musu wannan taron saboda taro ne wannan yana daga cikin tarurrukan da da'iman ba ma mantawa da shi saboda karfinsa a guri na wannan taro to kuma akwai wasu tarurrukan kuma da za a ci saboda haka kuma akwai wasu munasabobin da za a ci gaba da yi to ina roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan tara shi malam imamu Allah ya saka masa alkhairi sai di anwaru da yake zama wasuɗar hada masa hada haduwar mu a wannan guri da'iman shi yake gaya mu musamman zai je har gida ya gaya mun ya ce to za fa ai wannan maulidin rana kaza to Allah ya saka masa da alkhairi da dukkanin ahalin wannan da'ira Allah ya ƙara musu albarka bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya maulan mu shewa Allah razin Allah kara masa karama Allah kara masa karama ahalin wannan unguwa duka Allah ya jaddada musu rahama wanda suka koma ga Allah kamar walidin mu shewa Nasir Hamisu walidin Malam Abdul Maliki Allah ya jaddada masa rahama da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su kuma yadda muke tare da su Allah ya ƙara su danƙon zumunci da soyayya a tare da muka baki ɗaya muna roƙon ubangiji yadda aka zauna lafiya wannan taro Allah ya sa a tashi lafiya zahir rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sayyidi sanin ba shi ma muna tare da shi a wannan guri to muna farin ciki kwarai da gaske da wannan shine mahaɗa ta manzo Allah kenan kasan da ganin wannan abin kasan akwai abin da Allah yake ne in ba wannan an fito za a yi ba a zuwa ce a yi wannan tare suka ga ba zai yi ba amma yanzu saboda nazarin halarar ubangiji akan waɗannan al'amura sai ka ga wanda ba ka tsammani ma za ka gani sai ka gani ya domin akwai abin da Allah yake ne isa an aka zo irin nan ladabi ake yanzu waɗansu nan da kake kallo billahi lazi wasu ba mutane ba ne wasu ba mutane ba ne sai ga kamar kowa nan ka saba da shi kayi menene to akwai wasu arwahu ne suna nan idan za a faɗi annabi da gaskiya to za su za su sannan kuma akwai wanda su kuma dama idan mu ma ba zai gansu dan manzo Allah ya faɗa Allah ya ya halicci wasu mala'iku su aikin su yawon tigiya yawo su ta yawo a duniya fi ta yawo amma manzo Allah ya ce ba abin da suke nema yalkami suna majalisar zikiri gurin zikiru suke nema gurin zikiru gurin ambato to idan suna yawo da sun ga gurin to sai su zo su kewaye gurin sai su fara yi wa ɗan uwansu magana ku taho ku daina yawon nan ku zo an samu a inda ake nema to ba zikiru ku sai wannan ambatan shugaba alayhi salatu wassalam amma waɗansu da yawa suna hango abin nan a can ƙurya ƙurya nesa sosai amma tafiya tana matsowa tana matsowa akwai ran da mutum zai ce ubangiji ko ƙyale na za ka yi in koma duniya don yi abin da ya fi kamata yi Allah ya ce ba za ka koma ba da tafiya ta zo ka ce za ka koma ba za ka koma ba tun da ka sa gabanka lahira yanzu shi kenan can lahira kuma akwai yaren da ake yi da mutum ya shiga dama da abin da zai karya da kumallo shi ne ma za ta kulu fi hazar rajo so nan ai ma interview ko banki ne za a ɗauke ka ba sai an ma interview ba balle za ka shiga lahira ko aljanna ko wuta sai a ce ma za ta kulu fi hazar rajo me za ka faɗa akan wannan to wallahi ka yi kokari ka iya jawabi ka yi kokari ka faɗi a wannan jarabawa manzo Allah ya ce akwai wanda ba su iya faɗa komai ba za a ce to ba za ku ba za ku ƙara farin ciki ba daga yau a fadal abidin ba za ku kuma farin ciki ba to Allah ya kiyaye mu eh Allah ya kiyaye mu shehu Ibrahim ku saboda soyayya ya ce ladal qabri mahama yas'alul abdu ankum fa qul khadim ya rasulullah in an zo kabari idan na shiga kabari na za a zo yi min tambayoyin nan to idan masu tambaya sun zo sun ce ma za ta kulu fi hazar rajul ni kai mun wani gata ma kai ka gaya musu niyya muke da kai eh ka gaya musu yadda na yadda na ci a gurinka ni din ne za a tambaye ni kai eh ina walau sawwaruni fil haqiqati lam yaru siwa shaqqi mahbubin bihi natamatau ina zancen wani a tambaye ni dama ba aikin da nazo yi duniya kenan ba to haka ne soyayya ce saboda haka lallai wallahi tallahi bayan Allah nan su ne waɗanda in an bi su komai zai yi Allah Allah ya ba mu albarkacin maulan mu shau Allah harazin ya Allah yadda da masa rahama wannan kakana mu Allah yadda da masa rahama eh ba abin da za a iya cewa da su to kaga sirrin bin manzon Allah ke sirrin bin shugaba mun taso a gabansa yan gata mu ba mu san wahalar duniya ba ba mu san wahalar rayuwa ba idan na shiga gurinsa da safe akwai ran da ya taɓa kwashe kuɗin ajiyunsa duk ibaninsu ita yanzu wannan asin yawa yake ya bukatu da yawa da na goma da yawan maza ne wata magana da shi sai kuma kwaso su gaba ɗaya kuma ba ni na to ai ɗazuka ba ne ce to ai yanzu wancan lokaci ya wuce sai nan gaba kuma ko kuma idan ana karatun a shafa na alamu da juma'a da muke to idan nan shiga ka kamar yau yau ta rana ba yau talata ba ina shiga ya ce dan dakata sai ya ɗebo kuɗi ya ɗebo kuɗi ya ce wannan hadiya ce ta rana alhamu Allah ya taimake ni wani bai riga ni hidima shugaba ba a hannunka sai ya bani ya ce hadiya ta ce ta rana alhamus nake tsoron kar wani ya je ya riga ni ya baka wani abu saboda wata rana ka ta zo ya ce ya riga ni a hidima ga manzo ka ji fa malam abin fa ba da wasa ake yi ba shi sa mutane sun ga irin abin da Allah yake musu sai su sai su dauka kamar wani bakon abu ne ba ko bakon abu bane ba bakon abu bane wallahi hidima ce malam da muka zo shekarar da ya sa muka fara a shaba yace mu fara shafa to shikenan ana yi ana yi an yi wajen shekara biyu ko shekara uku sai sauka ta zo ana gobe za a yi sauka karfe goma sha biyu na dare sai aka buga mun kofa ka zo sai yana kiran da na zo ina shigowa ɗakinsa sai ya sauka daga kan shimfiɗarsa da ya sauka daga kan shimfiɗarsa sai ya ɗaga bozonsa kaya ne kaya ne sun fi kala talatin ya yadda ba da kuɗi ana zuwa kasuwa a ji a siyo a kirawo masa tela ya bashi kuɗi sai dan kawo mai a shafa wannan ya dinga ɗebowa ya dinga ɗebowa ice ice ka yi haƙuri in na samu wani abin ba zan ƙara mu dan soyayya kurum hidimin su ga shugaba mala ba wanda wasa suke yi ba wallahi isa shugaba ba da wasa ake lamarin yasa duk abin da yake so sai da yayi alherin da yake so a duniya yayi ba wanda bai ba sai a tashi naira biyar ce da shi amma fa idan aka tashi an miliyan goma yake so ya kashe a ran da biyan kashe duk da soyayyen manzali Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya saka mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi